أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adbatun nabawiyya fi adabil hayatil yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 88 inda taqdimi sharab yajibu al-bada'u bi akbari al-qawmi thumma man ala yaminihi idza kanat al-mashrubat mithl al-ma' wal-halib wal-limon wash-shurbat آيتم تقديمها في مجلس أو جماعة فيجب على من يقدم الشراب أن يبدأ باليمين لأن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعلى القدح الذي في يده بعد أن شرب لشخص الجالس عن يمينه واستمر انتقال القدح هكذا تيامنا فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعد الأعرابية وقال صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن وفي رواية أخرى لهذا الحديث أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان في هذا المجلس وكان يجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الحليب قال عمر رضي الله عنه هل أؤذي أبا بكر أن يسارك وظن الفاروق أن أبا بكر أولى من الأعرابي الذي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لقول الفاروق عمر رضي الله عنه بل أعلى الأعرابي قائلا الأيمن فالأيمن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الاقتراحات من أصحابه وينزل على آرائهم أحيانا إلا أن ذلك كله ينحسب كله ينحسب فيما لا قاعدة له ولا تشريع فيه أما ما فيه قاعدة فلا تقبل الآراء حوله أبدا والقاعدة هنا تقول أن من يشرب يؤدى من على يمينه من على يمينه وهكذا دواليك إلى أن يشرب الجميع فلن يرجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف القاعدة فإنما أراد أن يعلم أصحابه ومن خلفهم أبابه فقال الأيمن فالأيمن عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أؤذي هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فلقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التيامن فلما انتهج من الشرب نزل فوجد عن يمينه غلاما وهو عبد الله بن بن عمه العباس وكان في العاشرة من عمره وعن شماله شيوخا كبار السن ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو منبع العسالة واللطافة فلم يشاء أن يتناسى وجود الغلام عن يمينه أو أن يجرح شعوره ويتجاوز ويتجاوزه إلى من يجلس عن, عن شماله من الشيوخ وإنما خاطبه محترما أولويته حسب القواعد والأصول قائلا أتأذن لي أن أؤذي هؤلاء وكأنه يقول له الدور دورك ولك أن تأذن لهؤلاء وبذلك حافظ على القاعدة ولم يخرقها كما حافظ على شعور الطفل ولن يكسر خادره وأكد على أهمية احترام حقوق الأطفال لكن عبد الله بن عباس قال لا أسر بنصيب منك أحدا وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليوضح للجميع ويؤلم كل شخص هنا ما يلي ما لا يتي واتو idan mutum za a raba abin sha kai da za ka raba abin sha sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda za ka suma ba wa sune na hannun damanka to ba abin sha ba duk abin da aka ce gashi ba to da hannun damanka za ka fara wanda suke damanka ko ba su wane ne to da su za ka fara shine sai mala ya ce idan abubuwan sha ne kamar madara ko ruwa ko nono ko lemo to za a so gabatar da su za a sha da jama'a za a raba za a bayar in ma wanda ake sha a karba ne in ma kwalabe ne in ma waye to za ka so rabawa ka ringa miƙawa na dama dama dama haka ana tafiya saboda annabi mai daraja annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya bada abin sha ga bayan ya sha ga wanda yake hannun damansa kuma haka aka ci gaba da bayarwa ana bi dama dama an samu hadisi daga Anas dan Malik shi Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mishi da nono wanda aka hada shi aka hada shi da ruwa a damansa akwai wani balaraban kauye a hagunsa kuma akwai Sayyidina Abubakar na Sayyidina Abubakar to ba balaraban kauye ba duk sahabbai ma sun sallama Sayyidina Abubakar na amma kuma shine a hagu balaraban ƙauye kuma shine a dama da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha sai ya ba wa balaraban ƙauye kuma har zai zago fa abubakar ya sha mazala ya ce da dama da dama za a fara dama dama a wata ruwaya daban sayyidina Umar yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya san da annabi ya sha sallallahu alaihi wasallama kowa yana so ya samu ya sha kuma yana ga ga sayyidina abubakar kuma amma a hagu yake sai sayyidina umar ya yi wuf ya ce ya rasulullah in ka yarda na karɓa na bawa abubakar ya so masa sayyidina umar ya yi wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da magana sayyidina umar ba bai da magana sai na umar ba wato da ya faɗi duk da ya san matsayin sai na abubakar sai annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya bawa balaraban kawai yace da dama da dama da a fara duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai na masa me yake da suna kawo ra'ayi kuma yana yarda da shi suna kawo shawarwari dama Allah ma ya mar umarni wa shawirhum fil amr kai shawara da su amma ana yi ne akan abin da bai da ka'ida abin da bai da doka kamar shawara ne na mutane da aka ce mu ringa yin shawara an kaga ba komai ne za ka yi shawara ba wani abin ka zo kana shawara za a ce lafiyan kamar kuwa yanzu na zana shawara da kace ana ci abinci ku kan ci na a sai ka ringa tunani a lafiya na kuwa misali na kaga wannan ai ba abin shawara bane to suna na a cikin rayuwar dan adam wanda bai bukata to akwai kuma abin da zaka ga da ka hankali ne ma kai shawara din da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba wa balaraban ƙauye ya ba shi sha ka'ida kenan wanda yake dama shi ake suma ba haka nan abin ya zagaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya saba wannan ka'ida ba kuma amma ya koyar da sahabbansa yanda da mu wanda muka zo daga baya cewa duk abin da zamu yi mu fara da dama an samu hadisi daga sa'al dan sa'ad ya da Allah ya tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an kawo masa abin sha ya sha sai aka yi rashin sa'a rashin sa'a shine wanda yake dama annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ne karami kadan shekara goma shi abdullahi dan abbas ne yake daman manzon Allah sannan kuma dattawa ne manya-manyan mutane dattawa na sahabbai manzo Allah ya sha kuma ga ka'ida na sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli wannan yaro ya ce yaro za ka yi izini za ka ba da dama a bawa dattawa su kuma sha kafin kai sai ya ce na rantse da Allah mai yadda ba ya ce abin da ya shafi ka gaskiya ba na ba kowa saboda kowa na Allah Allah inda bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shi ma bakin sai taba sahabbai sun san wannan abu shi ma yaron ya sani eh shi yasa za ka ga akwai waɗanda idan aka je za a binne su sai manzo Allah sai za su sai ya cire tufafinsa sai shiga kabari sai ya goga jikinsa sai shi a sa mutum mutum na ya sha an gama ba za a mar komai ba a kabari a shi ne ma'anarsa a yi ba ka ga abin da aka yi da sayi na ukasha ba radiyallahu anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam hajjin ban kwana yake cewa sahabbai akwai wanda na cuta in akwai wanda na wa wani abu in akwai wanda haƙƙin sa ke haujin wajena ya zo ya karɓa ya zo ya rama in akwai wanda ya yi kowa sahabbai masu kuka na yi kai sayi na ukasha ya ce ni ne hankalin sahabbai ya tashi ce to me ba wata rana ne abin hawan ka ka dan sa yar doruna abin yadda ke ni wato baka sani ba wato kama annabi ya tsula mar bulala na zai wuce ya ce to zo karama shi da sai taso yadda ka san a cinye shi danyi sahabbai wani yana zo karama a jikina na a ce ni ba kai ka taba ni ba hankalin sahabbai ya tashi haka kuma ya zo har kuzon annabi sallallahu alaihi wasallam ana kallo da ya zo ma ya tsaya ba za la ce to bismillah rama ya ce ani da ka da kai ne babu babu riga a jiki Allah ya kaya rigarsa kawai sai shigi jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi sai ya fashe da kuka dama abin da yake nema ke jikin sai taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka hadisin ya yi bayani har ma manzo Allah ya tambaye shi me yasa kai haka ya ce gaskiya ga abin da yake ya ga har manzo Allah zai tafi shi bai samu wannan na ba zai dan yi ba a ce tuwatuwa ba ko na eh eh ai ba ka ce sahabi Allah ya tuba kai ka san sai na ukasha kuma mai manzo Allah ya masa ai ba komai amma abin da yake nema ke eh kuma kar ku manta shine eh lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace akwai waɗanda za su ga aljanna su dubu saba'in ba hisabi ba azaba da an tashi kiyama kawai direct sai aljanna mutum dubu saba'in aka ba manzo Allah kyautansu sai ya ce ya rasulullah da Allah ka ce Allah ya sani a ciki sai manzo Allah ya ce kana ciki wani ma ya taso ni ma ya rasulullah ya ce a ukashi ya riga amma kun san ruwa hadisi ya nuna wannan dubu saba'in an ninka masa to wani dubu saba'in a da hof da abin mana ko mutum goma za shiga aljanna ka sa hop na? ok Allah ya samu a ciki ai babban hukunka da Allah ya barka ka zama musulmi ai babban hukun mutum ke da saboda inda Allah ya so ma da yanzu kai faso ne ah to ya kai ya na? zan na ga kun kalle ni da gaske nake faɗi da yanzu kana can kana da zagin Allah kuma kana ga kaman kai din nan duniyar nan ba wanda ya kakka ma ganewa kai mutum yayi tayi ya gama ya mutu to Allah ya zabe ka mai da kai musulmi ai alama zai ma rahama babbar alama ce Allah kai mana to shine mala ya ce haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana muhimmancin somawa da dama da ya gama sha sai ya ga yaro ne shine abdullahi dan abbas dan gidan bafarsa abbas kuma shekararsa goma ne kuma gefensa manyan sahabbai ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shine wato ya koyar da wato tausasawa da kuma bin asali manzala sallallahu alaihi wasallam bai manta haƙƙin wannan yaro ba kuma bai ce dan yaro bane bari a rabu da shi shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da shi da girmamawa yace masa yaro ka yadda a bawa wato kamar annabi yana ce masa haƙƙin naka ne sai ka yadda yanzu ton ɗinka ne in ka yadda a basu in ba ka yadda ba kuma a baka kayanka shine sai ya ce a gaskiya ne a bani kana yawa kuma mazala sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne dai ya bayyana wa al'uba abubuwa da zai zo wanda yake nan ne zamu tashi insha Allah to da farko dai wannan magana cewa an mutum ya mutu ya'ya ne kaɗai za ta yi aiki ya same shi shine magana ce wanda yake akwai saɓani na malamai a kai su wanda suke wannan magana sun duba hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira na ya'ya su wa iyayensu hidima kamar na tonar ruwa wani ne ya rasu a iyayen suka rasu ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama me zai musu ya ce ya tona musu ruwa ya sama musu ruwa a madadinsu wanda su suke fahimta kamar shi kenan ‘ya'ya kaɗai suke yin aiki ya samu musu wanda da yawa suna da fahimta ba haka ba shi matsala aiki dai wuyanta Allah ya karɓa suna wannan ba hannun ka yake ba in ka yi aiki in bai karɓa ba kaga ba maganan ma ba da ya karara ba wanda za ba lada na sai har ka samu lada amma idan Allah ya karɓa ko abokinka ka ce a bawa ladan sai Allah ya bashi ba ma maganan wannan babanka ne ai wannan babanka ne kai ma ɗansa ne ai ai da a musulunci ba yana nufin sai wanda ya tsugu na haife ka ba kannan babanka ai kan ai baban dukan su baban babanninka ne na yayin babanka dukan su babanka ne yanzu tsanin babanka ya rasu kaje ka gina masallaci akan Allah ya bashi lada zai bashi in ya karba tsohon gida ko amara ai to
saboda kar sabanin yaro zo sai ka ne da ko cutar da za a zauna za a shawara a don ka soma ba ta sai ko don ka zo wata na ko da ya ba ta kawo abin bari ya zo ya shi da auna eh ba laifi da inda ita za ka fara in tana hakukan da kowa za ka fara ta an dawo kanta kuma da haka ka gaya mata hadisin mana ta sani ai mutum ya sani shi zaman abin da yake wahala wasu abin mutane ba sani ba sai suka kamar an musu ba daidai ba amma dan amma ma kai ne las amma in ka san annabi ne yace don me zaka damu sallallahu alaihi wasallam na ai ba ka da matsala amma wannan shi shi ne na kama an yi ma haka ba a tauka maka ba ina nufin daga sai a gaya musu su san hadisin insha Allah Amin. Na ko. Ya akwai mitin ko? Insha Allah. Na. Na.
zan bari ka zo a shi ba da shawa ka ba shi na A inda kika sha.
inda kika sha sai ka gemu masu su kan kowa ne Gaskiya ne. ta sai ka mata shi san yanzu kan kwaɗayi yanzu ba za su gane wannan karatu muna yana shaɗin yan makaho da ce ga dai a suma ba shi ba ka gani yanzu mai rabo in ka ba shi ya raba ko a wajen ɗaura aure gobe sai mutu ka ga mutum ya ɗuɗu za a jifu wai kai ya kare shi da kashi zai fara sai ma ya ma wani karatu waɗin yan makaho ka nuna a a hannun shi to wannan ba tsari musulunci ba Allah alam assalamu alaikum سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم اللهم هدنا فيمن هديت واتنا فيمن اعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم أهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام سبحان ربك رب العزة أما يشفون وسلام على المرسلين الحمد لله